أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da ake gabatarwa ran ladi tsakankanin magarba da lesha a nan masjidu sabilu guda gawan katare da magaran inda muke gabatar da littafi na al'adabul mufrad na imam al-hafiz abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 wannan littafi al'adabul mufrad kullum muna faɗi yana ɗaya daga cikin littafi wanda duniyar musulmi suke wa karanta shi akan koyon ladabban musulunci da ko kuma tarbiyya gaba ɗaya ta musulunci yau muna ranar ladi nawa ga watan zulkida bakwai bakwai ga wata shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai ga biyar ga watan yuan david ventura ko bende david bende na yi fiske na david bende eh duniya su ga bukata to muna babe na ɗari da arba'in da biyu babe na arba'in da babe na ɗari da arba'in da biyu babin ibin nafsi daɗin rai mun fara shi mun yi hadisi ruwa ta ɗari uku da ɗaya mun yi ta ɗari uku da biyu ina ga zama tashi ta ɗari uku da haka ne mun ƙare ai wannan annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama an albirri akan kirki wal ismi da laifi annabi ya ce albirru abinda ake nufi da biyayya kirki husnul hulki kyaukyawan halaye wal ismu shi kuma laifi ma haka fi nafsika abinda ya kaikai a cikin ranka wakka rike ta kuma kake ki an yi dala alaihin nasu mutane su in kayo ka da shi mun kare wannan wannan hadisi da can baya zo a arba wannan nawuya ma da kwashi ko to hadisi ne wannan kowa yi shi kenan zamu tashi ruwa ta ɗari uku da uku to sai ya ce idan yana karanta mu rika bin gudu sai ya ce hadasana amru bin aunin ɗari uku da uku ruwasan ruwasan ruwa قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد عن ثابت أن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق فانطلق الناس قبل صوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه وفي عنقه السيف فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر
وانا الوارد زما كرنتا ruwaya ce wadda baicin nan buhari ya hudo ta ana adabul mufrad kuma ta zo a jami'in sai ta zo a buhari can babban littafin na sai buhari kuma muslim ma ya hudo ta riwaya ce muttafiqun alaiha hadisi ne ana yawan kashi duk inda za a yi bayani akan shaja'a sadaukantaka da annabi sallallahu alaihi wasallama a duk mafi yau da ta tawai zaga wannan hadisi na anici ake yawan kawa tunda wannan hadisi yana gwada jarumta ne da sadaukantaka ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ce hadasina amru bin aunin قال أخبرنا حماد عن ثابت عن آنس آنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم wanda ya zauna yawa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima har shekara tara wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai addu'a Allah ka bashi dukiya ka bashi ƴaƴa ka bashi kwalikai Ali sai ke cewa addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mun ta tabbata na gani ɗaya ce nake jira kawai mu ji lahira in shiga aljanna in ga da aljanna annabi ya mai addu'a Allah ka bashi dukiya Ali sai da ya zama to ya yi kowa dukiya a sahabai wanda suka yi saura ka ba shi ‘ya'ya sai da ya zama tokan ‘ya'ya ka yi shikoki wajen ɗari da wani abu gari ka ba shi tsawon kwanikai duk sahabban da sai da suka tai suka bar anas sai da ya zama to shi ne wajen ƙarshe-ƙarshen mutuwa a sahabai sai da ya shekara wajen ɗari da wani abubuwa anas bin malik ai mai hadisin nan inda ya zo da gidansu washi ummu sulaim inda ta kashi rumaisa ta ce wa anas adda annabi mai adda Allah ka bashi dukiya ka bashi tsawon rai Allah ka mai albarka ka mai ka mai annabi mai adda adda to anas dan malik yace kale yace kana nabi sallallahu alaihi wasallama ka san ba wanda zai iya bada labarin ka tamkar wanda ya zamna da kai kenan shi anas ya zamna da annabi sallallahu alaihi wasallama har shekara tara ko yana wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima da wannan sai ce kana nabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a hasanin nasu mafi kyawun mutane mafi kyawun mutane ta hanyar halaye da ta hanyar kyawun halitta ahsanun nas yana annabi mafi kyawun mutane ne ta hanyar halayen shi halayen shi dukkan kirki ne mai kyauta ne mai san mutane ne mai sakin fuska ne mai sa mutane jiki ne mai shawaran mutane ne kenan ahsanin nas kuma ahsanin nasi ta hanyar halitta shi in ka gan shi mutum ne masha Allah la quwwata illa billah zaka zama to Allah ya halicce shi ya bashi komi wanda daga ka gani ka san wanda babban mutum ne ba sai an gaya maka ba kenan shine ali sai kana nabiyyu ahsanan nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyawan mutane kenan kyawan mutane muka ce daga halitta da kuma halaye ko ce bi ko wa ajwadan nas kuma ya kasance mafi yawan mutane kyauta muna ana iya cewa fulani jawad wani mai kyauta ne ko wani mai kirki ne a judu muna kyauta kenan mafi kyauta daga cikin mutane ai can baya mai da ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa tambaye shi wani abu ya ce la ma kana la qattu sai dai yayi alƙawari ko sa ka hanya ko ya baka kada shi ce wa ajwa da nas mai yawan kyauta da kirki ne ga mutane wa ashja'un nas kuma mai mazakunta mai ƙarfi ga mutane yana cewa shuja me shuja rajulun shuja'un kenan ne sadauki me eh me za a ce a shuja sadauki kenan aka ce wannan jarin ta gari wannan sadauki ne wanda in ma aka yi wani motsi motsi zai shi gaba ya ga menene yanzu aka ji wani kara nan sai ga shi zai tashi shi gaba ya ga menene kenan a ce wani mai jarinta ne wani mai kokari ne kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ashaya'un nas mafi kuzari ne da jarumta daga cikin mutane ya haihuwa to sai zai baka wani labari da ya abu labarin nan da ya abu shine ke nuna ma sadaukantaka da jarumta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ce wala qad fazi'a ahlul madinati zata lailatin ma mana fazi'a fazi'a razana wata firgita ko razana ko jutsu wala kan fazi'a ahlul madinati fazi'a razana ka kurazana ko ku firgita ko ku yi tsoro kamar yanzu muna nan sai mu ji wani kara daram ai kwaze dan razana kenan fazi'ina shine fazi'a wala kan fazi'a ahlul madinati zata lailatin wata rana yan garin madina sun razana kamar da dare ne kawai sai aka ji wani kara kenan kowa sai razana shi ne cewa wala kad fazi'a ahlul madinati zata lailatin wata rana ɗan madina sun razana zata lailatin wani dare kawai wani ƙara ne aka ji a garin madina ba sama daga ina yake fan alaka nasu qibala sauti sai mutane suka tahi daga inda suka ji ƙara fan alaka nasu sai mutane suka tahi qibala sauti daga inda aka ji ƙara to da suka tayi mutane fastaka balahum nabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskance su shi har ya ji ya dawo kamar ayi wani abubuwa ko kuma to za ku je shi ko wani haɗu wani har ya je gurin sai ku game da shi yana za dawowa kenan an yi ƙarin bayan gari su mutane suna wane hoto wane hoto wane hoto da suka kama hanya su tai za su tai gurin sai sai ga shi annabi tun har yayi har ya dawo shi ne nan fasta qabala hum nabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka shi na gabatarwa na dawowa an sabaka nas ila sau tuni ya rigayi mutane zuwa gurin wannan ƙara kenan har ya ji ya ga menene akai ƙarar ya ga babu komai kenan shi nan kan sabakan nas shi tuni har ya riga ya mutane ma zuwa gurin wannan ƙara da suka gamu kenan su za su je shi kuma yana ne yana dawowa wa huwa ya kudu sai yake cewa mutanen gari wanda suke lan tura'u lan tura'u ma ma'ana lan tura'u ba za a taba tsoratar da ku ba ko ba za a taba razanar da ku ba ko ba za a taba firgitar da ku ba kalmatin ra'una tana zuwa akan tsoratar su shi ma wai haƙi lamtura a ƙulul hawa ƙasara shi'a'an min al'abdali wai haƙi lamtura ibo wani ne wannan katali bin fuja'a al-katali bin fuja'a da yake cewa wajen yaƙi yake wannan baitin a ƙulul hawa ƙasara shi'a'an yana cewa ya ƙulul ne nafsihi wa ƙasara shi'a'an wai haƙi lamtura i lamta hafi kenan kake ji tsore tsoro lamtura i ai tsoro ne na kalmatin ra'i kenan tsoro ke ne ke cewa mutanen lan tura'u lan tura'u ba za a taɓa tsoratar da ku ba ba za a taɓa tsoratar da ku ba ko ba za a taɓa razana ku ba irin wannan wa huwa ala farsin da ai muka ce sun sun zasta shi kuma yana to da yake dawo ko ala farsin shi kuma yana fasa wani doki farsun doki doki da rauci a ce mai farsun a ce mai isanu a ce mai kadai farsu kisanu alkhaila wani bigala a ce mai khailu kuma izuri da alayhi bil ashi safi na titiyadi sunan shi dama ne to wa huwa ala farsa shi annabi yana bisa doki wani doki li abi dalhata dokin abi dalha abi dalha shine mijin ummu sulaim rumaisa urid dokin wuriyin inda sai fasarta ma gaba wai dokin dan cikin gauga kamar zaka hau doki da gauga ka sai abu ba sirri ma doki kenan shine ne yace ma dokin wuriyin kenan doki yana matsiraici kenan sai fasarta ma a gaba magana sai yace ma alaihi sarju babu sirdi kaga sirdi sarju da fasar da yace da wasu ma cewa nake sirdi ko kenan doki ne wuriyin yana tsiraici kenan bayyana sirdi ma alaihi sarju kenan wuriyin dinnan sai fasarta ma ita gaba ko wa fi ulkihi sayfun kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake gurin karanin da yaji wa fi ulkihi a wuyan shi ya rataya takobi fa qala sai yake cewa Abu Dalha laqad wajadtuhu bahar hakika na samu wannan dokin naka bahar ne qalu ana iya cewa mutum bahar mai yawan ilimi ko sai wace wannan bahar ne kenan abin da yake laqad wajadtuhu hukinan ta'ud ila al-farsu kenan na samu wannan dokin naka gwani ne kogi ne gurin gudu kamar ruwa ke wajen gudu au inna hu la bahar ko kuma kai wannan dokin naka gwani ne kogi ne kenan kalmatul bahar a ilimi ai mutum mai ilimi da ya ce wani baharu ke ilimi kenan wannan bahar kenan gudun dokin da karfin dokin kenan shine annabi subhanahu yace laqad wajadtuhu kenan wannan magana ta laqad wajadtuhu annabi ne yake gayawa Abu Dalha shi mai dokin kamar ka a motar mutum ne ka ji wani guri ka zo ka ce kai wannan motar naka yana ja yana yi to shi ne nake cewa lakar wajen tuhu na samu wani dokin naka baharan kogi ne kenan bahar ne kenan gwani ne au inna hula bahar wannan dokin naka gwani ne kalmatin bahar kenan gwani ana istimalin da a ilimi ko a wani abu gwani a ce wani bahar ne a cikin abu wani kogi ne a cikin fannin kaza kenan ya san abin sosai kenan wannan ruwa me take karantar da mu tana gwada mana jarumta tawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana karanta ma in kai shugaban mutane ne daga an ji wani kaya kaya kai cika shegaba ko kuma tana karanta mu ka ji kaya kaya wani kalami kenan kuma tana karanta mu kuma a cikin al'umma duk abin da ya samu mu tashi gaba ɗaya ne ai yan madina su ma gaba ɗaya suka taso su je bayan gari su ne menene su ga ko menene ba annabi ba a gida a kowa tsaya muna koyi wannan kuma fa tana koya mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da halaye mai kyau ko tunda dan yana sa intiran mutane gaba da kowa dan ya je gani da ya ji abin ma kenan so ake duk abin da zai sa zai shahi ɗan uwanka musulmi ka zama to kai kake gauga ka je ka ji me kai magani shi mun gane sai ruwa ta gaba ce
قال حدثنا قتيبة حدثنا المنقدر عن عبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفزع وأن تفرج.
تفرغ من لدوك في إناء أخيك wannan ruwa ita ma yana ga mun yi wannan hadisi a can baya to hadisi ne shi ma wannan baitin ya zo a nan adab na furat ya zo a cikin musnad na imam ahmad ya zo a sunan da tirmizi kuma ya cikin hassan na cikin adab na furat wanda albani ya hassana su kenan hadisi ne hassan ya ce hadasana wa utaybatu ya ce hadasana ibnu munkadir ibnu munkadir ne a sunan shi muhammad ibnu munkadir an yi sanar shi da muhammadu bin munkadir ko kuma ibn munkadir kenan shine muhammadu bin munkadir an abihi daga baban shi kenan wai baban nashi munkadir an jabir daga jabir dan abdullahi al-ansari sahabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama jabir dan abdullahi kale yace ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kullu ma'rufin sadaqa dukkan abin kirki halaye na kirki sadaka ne dukkan abu na kirki da zaka yi wannan sadaka ne duk abin kirki in muka ce dukkan abin kirki ko da nan zan wuce sai na ga wani yaro zai faɗi sai in ce in tada shi ko na ga wani suna faɗa na raba su na ga abu ne dukkan kenan abin kirki da kai ba karami ba babba sadaka ne in aka ce ma'aruf duk abu na alkhairi duk abin kirki shine ma'arufi aka ce sadaka ne sai kuma sai ce ma wa inna minal ma'arufi yana daga cikin ma'arufi aikin alheri an talka a haka ka tarbi dan uwan ka talka kamar mutum ya zuma ka tarbe shi ko kuma kana tafiya a gari ka gamu da mutum dan uwanka abokinka bi wajahin dalakin da sakakka fuska kenan kayi ba ko ka tarbe shi da sakakkai fuska a gari ka gamu da dan uwanka ka sakai mai fuska kenan me zan gane nan ba san kullum kana ya ka sha wani magani kana firkicewa kana cika kana kumbura kai wa kowa ba kenan ka saki huska duniya watan sai labari kenan shine yace an tarka a haka ka tarbi dan uwanka bi wajahin dalakin da sakakkan huska shine maga suke cewa sakin shimfiɗa husa ta yi ta yi shimfiɗa ta ba kenan ko ba ko kai ka saki huska ka kama shi ka rungume shi muna lafiya lafiya lauya ka za da sakin huska kenan shine an tarka a haka bi wajen da nake sai ya ce wa an tukuri ga min dalwi ka fi ina'i a haika kuma ka ɗauki ruwan da yake gugarka ka zuba a cikin makayin ɗan uwanka ka ɗauki ruwan wa an tukuri ga min dalwika ka ɗauki ruwan da yake dalwika gugarka fi ina'i a hika ka zuba a cikin makayin ɗan uwanka muna rijiya a karkara zuba an jera ba a rijiya kowa da guga shi kowa da guga na janyo rijiya ko to na janyo rijiya na janyo sal guga ta ga tan na ciko ta na zo na aje sai na ga wani dan uwa na ya zo shine ba na wai dan dai gino ma sai in ki zubawa tuluna sai in zubawa tulun shi kenan me gini kenan wani misali ne ma da daidai zamanin kenan ka gane dai kullum ka rika fifita san dan uwanka da kai kuna layi da mutum yana bayan ka ka ɗauko kai ne zaka zuba ka je dubu ga ka sha wahala amma ne sai ka ki zubawa a tulinka sai ka zuba a tulin shi kenan shi ne ce ma wa an tukuri ga yana daga cikin aikin alheri an tukuri ga min daluka ruwan da yake yake na gugarka ka ɗauko sai ka ki zuba a tulinka fi ina a hika sai ka zuba a tulin dan uwanka to kenan misali yanzu kuma a zamanin wani yanzu misali irin wannan an yi jeri ko ko ana wani abu ko wani abuwa kenan kai ne gaba sai ga wani dan uwanka ya ce a bismillah oh mai ko a jami'a wajen jerin cin toku a ai jami'a ce Eh, ko banki yanzu ko banki yanzu kaji ana jeri kun ba uzuri gare gaba kaga wani ya zo uzuri gare wani ya zo banki uzuri gare kaga alama uzuri gare kenan kai kuma layi gare sai ka bashi kuɗi ko kuma a farmasi kun je sayan magani shi wanda daga ofital da aka turo shi ga wuga yake ya bar mai rashin lafiya kai kuma ba wata rashin lafiya ce babba ba fara ne zaka so ko wani abubuwa ko sifiro ne zaka so ka zo shi kuma wanda ya bar wani mai lafiya gida kenan sai ka yi mai sai ka ce bismillah bismillah ku bashi ku bashi dai to mun yanzu ai duk wata ran an sana wannan wata ran kuma ya ga ana faɗa shiga layi shi wahi eh zai ga wani babban malami ne ma zai sa daga cewa wahi to shi kuma cikin musulunci su ake ka rika dan taimaka in dai ba wani gauga gare ka shine nan ma dalla dalla yace ruwan da ka ɗauko zaka sa gugarka ka ɗauko ruwa a gugarka zaka zuba a tulunka sai ka zuba a tulunka sai ka zuba a tulun dan uwanka ko duka shi ruwa kenan duk wani abu na jira na layi na menene kenan me yake nuna mana ka so da dan uwanka ka saki wa dan uwanka wani abubuwa wadin muna yin shi duka shi ke gama soyayya sai duniya ta zama lafiya yanzu da kaga duniya ba ta zama lafiya ai duk wani abubuwa ne kowa daga kan shi sai matan shi sai ɗaya shi abubuwa ne kuɗi bai taimakawa baka koyi ba komai kowa na bakin cikin kowa duk wanda ne yanzu da a duniya zaman da muke yanzu ai Allah da hikimar shi da yake ba wa an su kudi ya sa wa su talaka da masu kudin da aka ba su kudi da su mutu kudin su taimaka wa duk duniya zama lafiya da ce biya unguwa duk wani mai kudi na zama na taimaka wanda ba su to yanzu kowa mai nafsi nafsi ne kowa ta kanshi ne kenan kowa tsoron talauci kuma sai Allah sai sai kara maka talauci saboda ku iya taimaka kowa ta kanshi yake amma da duniya a zaman to ba ruwa ba mako da son juna duniya sai kaga ta zamna lafiya yanzu ka ɗauki shekaru na can baya da suka wuce na shi kai shekaru na can baya da suka wuce ai duniya lahiya da take duk wani abubuwan yin zaki yanzu ya duniya bata lalace ko ba san bai na gaba nan da shekaru generation ta gaba ya take yanzu duniya da duk wani abubuwan da gani haka ne eh yanzu duniya gaban ka zo yanzu ko da tije ne ka zo da buhu zaka wuce ko a ka ɗauko shi zaka yaro ya tarbe ka da gauga yara in ba suke sun bar balan sun je koke sun ɗauki buhun da ka zo sun sa ma a gida ka ce Allah sa muku albarka sun mutu da gudu ko yanzu duk babu wannan kila yanzu su yaran su shiga ma a ce kwaɗai ne kansu duk albarka sa su da ko ina shirin ya shiga ko ko kuma kai su tarbo kama a kawo su kai baka so ka bada tun da kana sa a ranka wani abu zaka ba su to su kuma yaran da duk irin wani abubuwan shine ka albarka ko ba ko akai a duniya da me in yazo unguwa zauna nan masallaci kawai sai a fito to wannan ya fito wannan ya fito ci to ba yunwa eh sadaka ko ina yake randa ko ina ka wuce randa ce ta saraka ana shan ruwa wannan juma ya yi sarakan madara ya ne ya yi ta kaza wannan ya yi ta kaza yanzu duk babu wannan to shi ne duk musihuka suke zawa kenan babu wani solidarity da taimakawa irin na da ko muke yi ai duniya da lahiya da take saboda mutane suna zaman yan uwa suna taimakawa juna suna son juna suna son me yanzu duk wani abubuwan ya kaura kuma tahiya ake ana tahiya ana tahiya ana tahiya abu yana ƙarin yana ƙara kaura da wannan kenan wannan ruwa da take karantar da mu tana karantar da mu na farko yace wa inna min al ma'ruf yana daga cikin halayen kirki an talaka a haka ka gamu da dan uwanka bi wajahin talakin da sakakkai fuska kuma wata ruwa take cewa tabassu muka fi wajahi aqiqa sadaqatu dariya da zaka yi ka saka wa dan uwanka fuska kamar mulmushi ka tarbe shi ku gaisa shi ma wannan sadaka ce kayi bako ko aboki ko gari ku gamu da mutum da sakin huska da menene to shi ma na sadaka ne kenan duk wanda yana koya mana ibn nafsi kenan daga nan babu na ibn nafsi yayi kare sai shiga babu sabo sai ce babun babu na 143 sai ce ma yajibu abin da ya wajaba fi aunin malhufi a cikin taimako na malhuf in aka ce malhuf almustaqis allazi yadlibul aun mai neman agaji kenan almarhuf mai neman agaji wanda yana cikin wata darura kuma yana neman a taimaka mai shine almarhuf almustagis ko kuma allazi yadlibul aun mai neman agaji kenan ma yajibu min aunin marhuf abin da ya wajaba daga taimakon mai neman agaji kamar mutum ya shiga halin ai taimako iri iri ne da kai ka shiga halin kaka nake wannan shine marhuf wanda ya shiga halin kaka nake yahuda escort zai samu wani abubuwan ka zo ka taimaka min wannan ba karamin lada da yake da kwai sai ya ce
قال حدثنا الويس قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد أنه عن أن أبيه أن عروة عن أبي مرا- مراوه عن أبي ذر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قال فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل قال تعين ضاععا أو تصنع ل- لأحرق قال أفرأيت إن ضع- إن ضعفت إن أفرأيت إن ضعفت إن ضعفت قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقها على نفسك wannan ruwa da zan karanta ita ma mun yi ta a can ba ko wani hadisi mun karanta shi a can ba hadisi ne muttafiqun alaihi baiti ya zo na adab al ya zo a sahih al-buhari babban littafin nashi muslim ma ya fito shi hadisi ne ya zo gurare da dama kan ashabu sunan da sun fito shi yana a takaicen takaicewa da hadisi ne muttafiqun alaihi حدثنا وويسي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه عن أروة أروة بن من أروة بن الزبير الزبير بن عوام عن أبي مراوي عن أبي ذر من هو أبي ذر ما اسمه يا سنش يا سنش جندب بن جنادة أبي ذر كباري جندب بن جنادة abin zai gifari ya ce su'ilan nabiyu an tambayi su'ilan nabiyu an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ana zaune kamar haka a majalisi na annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka tambaye annabi aka tambaye shi aka ce ayyi a amalin khairu cikin ayyuka na alheri gaba ɗaya to wani aiki ne fa alheri ya yi fifiko ya alheri tambayar da aka wa annabi ƙala sai annabi ya ce imanin billahi na farko mutum ya imani da allah duk cikin ayyuka na alheri wanne yake alheri yake daraja annabi ce imanun billahi kai imani da Allah wa jihadun fi sabilihi da yin jihadi kuma a cikin a cikin hanya Allah na abin zaka ne aka ce jihadi fi sabilillahi kawai kokari a cikin hanya Allah ba jihadi ba wanda su kawo kawai wanda ake bari inda yanzu duniya ta zama duk wani jihadi da ake inda irin na jihadi ne irin na zamanin annabi na siyasa ne ake ba na Allah da annabi ne ba na ku yi ta cin kanku ne ku yi ta cin kanku irin na hawarji ne ake ku yi ta cin kanku ne kuna kafarta juna irin wannan kenan aka ce jihadu fi sabilillah kokari a cikin hanyar Allah kokari a cikin hanyar Allah kuma duk abin da zaka yi wannan ma'arufi kai kokari a cikin hanyar Allah ka koya makaranta ka koya fara'id sallati ka wa yara da su a allo kai kaza kai kaza duk ba kai jihadi fi sabilillah ba kai wa'azi kai kaza kai kaza duk wani jihadi fi sabilillah kai agaji duk jihadi fi sabilillah ka taimaka gurin koya karatun kai kai shi da kai mai dashi hadu fi sabilillah kenan duk kokari a cikin hanyar Allah kenan annabi aka tambaye shi ayi amalun wani ayyuka ne suka yi alheri cikin ayyukan alheri ko na farko yace imanu yin imani da Allah da yin kokari a cikin hanyar Allah kuma sai aka ce kala sai aka sake cewa annabi fa ayyu riqabin afdalu rikab ‘yanta bayi a cikin bayi da ake ‘yantawa wani ‘yanta bayi ne ya fifiko wani bawa ne in ka ‘yanta shi ya fifiko sai annabi ya ce a gala ha samana wanda ya tsada ai can lokacin bayi yadda ka san awaki ba haka ake sai da bayi ba Allah ne da ikon sa yanzu dai babu abin ko agala ha samana kenan bawan da yi tsada agala ha saman tsada kuɗi gala agala ha kuma tsada kenan ba wanda yi tsada tunda ai kudin ɗinsa ba ɗaya ba ko ka ko ka ji ai wannan mai ƙarfi ne wannan mai kaza da kenan wanda yi tsada wa anfasuha inda aliha anfasuha wanda yi kima a gurin iyalai a gurin masu ita kamar masu bayin ai da kai misali awakinka ne ga sanar ai a cikin awakinka duka da kai wanda yi tsada ko kuma da kai wanda yi balar kima to shi ne ke ne a bayin ma kenan agala hasamana wanda in sai da ne za a shi hi tsada kuma wanda ya kima gurin masu bayi wannan ka saye shi ka yanta shi ya yi komi a cikin ayyukan alheri da adam kala sai mai tambaya ce a fara aita ba ni labari annabi illam astati ba'd al-amali in ba na iya aikata ba shashin wannan aikin kenan wannan abubuwan da aka zana jihad da sauransu da sauransu ba na iya ba shine a fara'aita ba labari in lam astadi in ba na iya ba ba adal amali shashin aiki sai ce kala sai annabi ya ce tu'inu da'ian aw tasna'u li akhra tu'inu da'ian ka taimakawa da'ian wanda bai san abu ba shi ga wannan ruwaya na sai ce tu'inu da'ian amma dai wani guri suna sharhi kamar in ka diba sharhin shi na Buhari a Fatul Bari sai ce nan galati ne na mai ruwayar hadisin ba da'i'an ne ba ya zo a sani'an kamar wajen rubuta ne suka sa da'i'an tun nan ka lura ai rubutun da sani'an da da'i'an ai rubutu da ɗaya ne me bambanci su kawai me bambanci sani'an da da'i'an kenan in ka mai da sani'an kenan me zaka huta dan zaka huta ko kuma ka huta hamza in ka sa maka mai da ta na kenan ya koma tudinu sani'a to shi a shari na fatawar bari nuna suka yi fihi galat a rubuta a nan kenan asalin hadisin ya zo akan tu'inu sani'a to amma ne ka doke shi ma a tu'inu da'i'an da'i'an kamar wanda bai san abu baka taimaka mai akan abu kawai yanzu kana wucewa wani ya yi faci ko ya kirbe mace a mota ta yi faci ba san bayan da zai sai ka taimaka mata ga yadda take ko kuma ka nuna mutum ga yadda take ga yadda take ka huda shi daga cikin solution inda ya problem inda ya ciki ka samu solution kenan da'i'an ne kuma ku ɗauke shi to inu sani'an ka taimakawa mai yan sana'a mai ɗan ƙaramin jari ai wani zai ga fami gare babba kuma bai zama rago ba da yan bakar shi a hannu da iya da komi to wani an so ko zakka kawo da karka ba su dan shi ma ya samu jari kula da yallan shi wani a zamne yake ko da girman kai ko da wani kuma ai ba girman kai da shi kagar sai sai yan bakar shi a hannu da takaura da tantam da miya na yawo da goro to irin wannan su ne masu yin sana'a karama kenan ka taimaka musu dan kenan masu kokari ne in ka taimaka musu su ma gaba za su yi ne za su yi kudi su taimaka wani sai ka dauke shi a tsayin sadiya in ka kenan mai el sana'a ko kuma a su da'iya din kuma wanda bai sa abba koya ba sai ce au tasna ulil akharaka kenan nan al akharak in aka ce aharak da kalmatin a kamus in ka koma aharak sai ce ma ahamaku allazi la yusina amaluhu aw sana'ati shine aharak fulana aharak kenan wani garan dai ahamaku shine aharak kenan gara ko wani fara'ar ko dole dole shine ahamaku a kalmar larabci kenan me yake nuna aw tasna wa aharak kenan abin da yake nuna allazi la yusina amaluhu aw sana'atuhu wanda yana sana'a ko yana wani aiki in ka bar shi ba yadda zai jeran kan shi ko kuma wayo za a mai sai ka zo ka yi gidan shi ka daidaita shi ka saita shi ya zama mutum to wannan babban lada ake samu ai kana samun mutane wanda ga sunan ilimin kudin bai iya ba ko kuma ga jarin bai san bayane zai yi kasuwan ma sai ka zo ka ce zamna ka saita shi kasuwa daidai shi ga nan kosai ne meye zaka saida ruwan sanyi ne zamna anan kaza a kaza a baka shine auta sanau a haram kenan ka kera wanda bai iya yin abin sai kai ka saita shi iya abin kenan shine allazi la yakusunu amalahu aw sana'atuhu mun gane shine ahrabu sai ya ce qala afara'aita in da uftu sai kuma ya ce ba ni labari in wannan ma bana iya ba qala sai annabi ya ce tad'un nasa min sharri ka yi shiru ka wasa wa mutane ido ka wasa musu shari ai da kuma wanda Allah ya shi kawai sa ido ko eh in kai gabas ya wadi in kai yamma ya wadi inda sakot ka wadi yayi ta shiga ya wadi ka huto ya wadi to wannan ko da laifi ne ke mun kai na wadi ai wala tajassasu ai ba eh ko da laifi ba su ko da laifi ba ka sa mutum ido ba ka ce kullun nan wucewa ke da yarinya ina ruwanka ilkin ku ce eh ko kullun ya rungumo wata ko kullun wata ita wannan ta sa ta fito da wando ba ruwanka abu ɗaya ne in ka iya ka kote ta kamata na siya in ba ka iya ba ka sa ido tunda ba a san maceto ba sai miya ta ƙare sai ta ita wannan da yake zanin miya da kake gaya magana ko wanda kake gaya magana ya rungumo wancan ya rungumo wancan ba a san ƙarshe ba kai da shi eh lokuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda suka kalla za annabi suka yi banna suka yi menene wa an saba musulunta ba suka suka kyautata musulunci su kuma su suka ka musulunci suka watsa shi eh dan wannan a musulunci shi ko da laifi kaga mutum yana yi ba a so ka yi ka rika yawan yi ko kana sa ido ko kana bin saukin shi in ya wuce ma ka yi haka kaga waya goyo a hoto ko wa wuce da ita ko ta fito ma ka leka ko mai ko makwabta ne duk wata mai zawa duk wani mai zawa gidansu hira kana leka to wannan ba ruwan ko da laifi ne bakinka nasiha da addu'a Allah shi ne ba a so ci duk laifi na dan adam ka rika watsawa duk mai watsa laifin dan adam in ji annabi sai kan duniya ta kare kai ma sai an kama ka da wannan duk laifi na alfasha mutum yayi a unguwa ta yi ciki kai ta watsawa a unguwa wani yawa ta ciki kai ta watsawa ina ruwanka addu'a zakai Allah ya shirye su kenan ba watsa haske ba zakai daga an zauna a ai ko kaje ba abun kuma da aka yi ba ai yayi kaza ai wani yayi kaza ina ruwanka kenan iya da kanka ba to mun sai shine musulunci ko shine sha mu kai sa idawa sa ido kowa sa ido yake shi kuwa musulunci wala ta jasa su aka ce ba sa ido ba bincike kawai iya da kanka abin da zakiya kawai mutum nasiya haƙƙin mutum nasiya shi ma nasiya ba cikin jama'a ba ka koje shi kamar in ya nuna bai so shi ma adda ko kuma ne abu ɗaya ne in ka baka iya mai nasiha sai ga wane ne zai iya mai nasiha sai ka sa mai nasiha amma dai ba ka rika watsa haske ba ba san watsa haske shi ne ce ta dakun nasa ka bar mutane min sharri daga sharrin ka kenan dama aitan ya ce fal yaqul khairan aw liyasu duk abin da zaka wadi ka wadi alheri ko kuma kai shiru saboda wata rama ita ga ta ne yanzu misali makauciya ta ce kullum kai kana shiga masallaci ita ta sha wando ta sha ekutar ta rike salula ta shi gari kai kuma ga kana ko kuma za a shiga masallaci shi ya sa wandon na yi matsatsi yana sakin baya ya huta da kan shi yana wannan ya huta ko to kai mai shiga masallacin zaka zo makaranta kuma kullum in zaka shiga ka shige ka tsaka ba labari shi dai wannan sai ka ba da haske shi dai wannan kaza shi dai wannan kaza shi a kade ka ba da kai ko bai ka a kare kai ba rarrage mai kake ba shi ne ya zama to rarrage mai ne kake a dashi ce kake mai ta wuce a kaba ta kaba da ikutar inta da wandanta da gashi a baya kai kuma da dalilin tayin ka zaka shigo masallaci makauciyar kana wannan yan iska ta bata unguwa wannan tayi kaza duk wanda zai wuce yan wane ne ba su da tarbiya ba su da kaza sun bata unguwa sun yi menene kai baka tarbiya ta kaba da siya ba me kake rarrage mata lahi ne kake eh kai lallage mata lallage ne kenan ka rake mata lallage tunda aibanta aibanta take kana yi da ita kana gaya mata ko da abin haka ne so ake kai kiranta ka mata da siya ko kuma ka gaya mata a mata da siya ba ka zama to kana watsa hasken ta ba kenan wannan shine karkashin shi ta da'un nasu min sharri ka shafa mutane lahiya daga sharri in kai wannan fa inna sadaqatun shi ma sadaka ce tasadduquha ala nafsika wanda kai sadaka akan ka kenan wani abubuwan da ya zana ma duk ayyuka ne na alheri tun da kai imani da Allah ka yi kokari a cikin aikin alheri ka yanta baiwa kuma in baka iya ba ka taimakawa wanda bai san komi ba ko kuma ka taimakawa mai karamar sana'a ko kuma mutum wanda ba a saiti ba yake ka saita shi duk in baka iya wannan cikin aikin alheri ba aka ce ka sa ido ka yi shiru kan ka rika binciken mutane me suke yi kana watsa haske in kai wannan ka yi shiru ba ruwanka da mutane masu sadaka ce za ka baka lada mun gane سنة دليل ثلاثة دليل أخرى شديد قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد بن أبي بردة سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قال أفرأيت إن لم يجد قال فليعمل فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال لي ليعن ذا الحاجة الملهوفة قال أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل قال فليأمر بالمعروف قال أفرأيت إن لم يستطع أو أو لم يفعل قال يمسك عن الشرك فإنها عن الشر فإنها له صدقة
kaga wannan shi ma da zan makaranta nan gaba mutafikun alaihi ne baiti ya zo na adabul mufrad ya zo a sayyid bukhari buhari ya hudo shi a can babban littafin nashi muslim ma ya hudo shi yace hadathana hafs bin umar hadathana shu'ba qala akhbarani sa'id bin abi burdata sa'id dan abi burdata sa'id nan jikar abi musa al-ash'ari ne abi burdata shi dan abi musa al-ash'ari qala yace sami'tu abi yuhaddisu naji babana na ba da labari wane ne yace baban shi na ba da labari sa'id ko to waye baban nashi abi burda an jaddi daga kakana waye kakan abi musa al-ash'ari ban jama'a sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abi musa al-ash'ari kenan jaddi sa'id bin abi burda abi burda shine dan abi musa al-ash'ari sa'id din kenan jikan sahabi ne abi musa al-ash'ari kenan yace sami'tu abi yuhadisu naji babana yana ba da labari waye baban nashi abi burdata baban nashi ya samo daga wa an jaddi daga kakana wane ne kakan sahabin manzon Allah abi musa al-ash'ari an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi yace ala kulli muslimin sadaka a bisa kowane musulmi ya rika yin sadaka nan kullu am kenan lafaz am ne na alfazul umum bi maddata kenan kullu kenan ala kullu muslimin sadaka annabi yace duk a bisa kowane musulmi wajibi ne yayi me sadaka kowa ya sadaka wajibi ne to kenan a wannan magana kenan an ce kowa dole ne yayi me sadaka sai kale hece sai aka cewa annabi a fara aita annabu a ba mu labari in lam yaji in mutum bai samu ba abin da zai sadaka ba in baka abin sadaka ya zaka tunda annabi ya kace kowa ya sadaka to a fara aita a ba mu labari in lam yaji in mutum bai samu ba abin sadaka kala sai annabi ya ce fal ya amal mutum ya je ya fito ya aiki yanzu nan zaka gane musulunci ba san zaman banza fal ya amal annabi ya ce kowa ya aiki in kan ramuwan su aiki na sai mutum yanzu musamman yara samari masu tasawa masu digital benta yanzu musamman shi na so in mata yanzu ka san wani girman kai ne muke zamu dora a kanmu yanzu ba lakwal ta kare ba ai yanzu duk kowa ne kamar maza a zamu a can da ana sama yanzu ai lakwal ta kare yanzu lakwal ta kare wani wanda yake katin ba exam ba zai wani wanda yake lise ba kuma ba zai to me zai zai ga kawai daga zaman shan shayi ba zuwa makaranta ba zuwa wannan ko kuma ka zo ka ce wata 'yan sana'a sai ka je ka sama da kasa da ita yare na eh kenan shi kuma sai ta haifar ya abar mutum ya aiki yanzu yaran mu ne yanzu in ka zo ka ce mai tura kura yi legin koyi wani abubuwa sai ga inda ya illa kwal ta kwana biya kai sai wani shi yake shi wata tsiya ne biya yi ba eh kallon ka ba zai sama da kasa eh sama da kasa zai kalle ka ma ya dariya amma da zai ga wa'ansu aiki ba girman kai sun kai haƙƙi ne ba sai ba girman kai sai su tura kurai su yi menene su sai da legim sai da ne sai da ne to sai ka samu albarka ka samu albarka uwayenka ka taimaka uwayenka sai ka sai albarka kai kuma duka turwa zai ce ba bireban shekara nawa ka kai shekara ta 21 bireban ya ka samuwa ka buga ka buga ya ka samuwa ko kuma nisan ma sai wance a dafi saturday ma ko saturday ma shi ma ba abin kirkin kikawa ba ba kansa ya zo an ce ka je makaranta sai ka yi kashin makaranta Muhammadu Rasulullahi ka zamna ka rika el sai da glass ko ka sai da ruwan sanyi ko ka sai da wani abuwa kallon mutum ma zaka kai dariya kai ka yi karhin wannan to yanzu wanda zamanin muke ciki kenan shigo musulunci kaga ta aka yi falya amal ka yi mi ka yi aiki in ka yi aiki nan falyan fa a nafsu sai ka amfanar da kanka in ka amfanar da kanka kuma wani ya tasaddaka kuma sai ka yi sadaka ita kuma sadaka ka yi tsoron kowa yi tsoron Allah ne gwargwadon kalin shi sadaka da biye masu kai da dabino ɗaya sai kai sai mutum ya bada sadaka biye wani ya bada jikka da ya hishi lada na zo na bada dala biyar sadaka dan Allah ba dan riya ba wani ya bada jikka ɗari sadaka dan riya wahi lada kenan kaga ittaqun nar ne walau bi shikki taba ko da da dabino ɗaya ka bada sadaka lada zaka samu kenan mutum a wannan ruwa zai gane ana koya mutum mu nemi sana'a mu fasa zaman banza na kashe wando zaman banza haka nan kenan kuma kan mu rena sana'a shine cewa nan falya amal mutum ya yi aiki falya ba a nafsahu ya amfanar da kanshi wal ya tasaddaka kuma ya yi sadaka Ƙara suka cewa annabi a fara aita in lam yastati in mutum ya kasa wannan wa aw lam faru ko kuma bai aikata ba Ƙara sai annabi ya ce liyu in zahajatan mulhuf to sai ya rika taimakawa mai bukata mai neman agaji ai almarhuf can mun ce almustaqis ko mai neman agaji kenan duk taimako ɗaya ne kuma taimakon da ya hilada kamar taimako na mutum yana kosekuri ya shiga wani halin kaka na kai sai ka taimaka mai to wannan ya yi kowane taimako lada yanzu ka zo wucewa ko kana cikin bulaguro ko kaya mai wani tsakar daji ya yi kirebe ya rasa yadda zai yi ka sa ka taimaka mai ya yi gaba ka samu lada ko ma cikin gari nan wani ka gan shi ya shiga wani kaka na kai to ka taimaka mai to shine wani zahajatul mafuf yace a fara'aita in lam yastati to in bai aikata wannan ba fa aw lam yaf'al ko kuma bai yi ba qala annabi yace ladan sadaka shi fal ya amur bil ma'ruf to rika umurni da aiki alheri shi ko umurni da aiki alheri ba sai ka aje littafi ba ka tattara jama'a ba ka ja qur'ani ka ja sunna ba ka ja hadisi ba dan haka ce umarni da aikin alheri duk abin da zaka wadi in yara ne direban da ya kusa makwatan ku ga sanin kan gida ne ka zo ka tattaro su ka musu da siya ku je ku yi karatu ku san ciwon kanku ku bar wannan zaman fa da gimi kai umarni da aikin alheri da kai wazi ne kai zaka wuce yara biyu suna faɗa ka raba su ka ce bai kamata ba wa'azi ne kai kenan wa'azi ba sai da a aya da hadisi ba duk aikin alheri da zaka yi gidan mutum ka nuna mai sunan shi umarni da aikin alheri kenan shine ne ce ma fal ya amuru bil ma'ruf to mutum in duk wannan abubuwa bai san ba to ya rika umarni da aikin alheri qala yace a fara'aita in lam yastadi to in ko bai iya wannan aw lam yafa'al ko ko bai aikata ba qala sai mai dama wannan magana ta dazu sai yace yumsiku an shar to ya kame kan shi daga sharri kai rika wa mutane sharri fa inna lahu sadaqatun to wannan ma kame kan shi daga sharri in bai yi ba sadaka ce akan shi tunda ai kana shiga halin duk wannan abubuwan da muka zana baka yi to amma dai in ka kame kanka baka gaya mutane magana to wannan sharri shi wannan ka ka kiyaye kanka kenan shine yumsiku an shar ka kare kanka daga sharrin mutane tunda shi dan adam diyan da yake ko da kwance yake gidan likita ba in bai kai kai daga zagin gidan likita ko kawo mutum ko da kwance ki ai kai sai baka laya ma kana kwance wanda abubuwan duk baka iya ba an ce baka iya ba to ko da ga dai take ai kai kame kanka baka ce wanda likitocin kaza kana kwance ka sun rena mutane busu kula da busu kaza busu kaza to kaga duka yi ka shari kenan duk dai abin da ake so ka kame eh ka fasa ga mutane magana da fasa ga mutane shari babu na 144 yace babun babi man da Allah wanda ya roki Allah an yi kusana kulqahu Allah ya gyara mai halayen shi Allah ya mi ya gyara mai halayen shi sai ya ce
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن الزناد بن عن بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن التنوخي أنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن عبد بن الله نعم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو أن يدعو اللهم إني أسألك صحة والعفة والأمانة وحسن الخلق.
وحسن الخلق warida ورضا بالقدر zai ga wani hadisin anan adab na furad ya zo akan wata afahu albani amma dai hadisi ne lahu shawahidun ukhra kamar anan zaga da afahu albani amma dai hadisi ne yana da shawahid kamar da kuwa hadisai wa'anda suke karfafa shi abin da waɗanda kuwa hadisai sahihai sun wadi amma dai a isnadi shi zaga nan da afahu albani sai ya ce حدثنا هو محمد بن سلام قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن الأمى عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يا كسنج منورنا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنج يكسر ينا يويت أن يدعو addu'a da wannan kalmomin kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yuksuru yana yawaita an yada um addu'a da wannan addu'a ce wace addu'a ce Allahumma inni as'aluka siha Allah ina roƙanka ka bani lafiya domin lafiya ta yi komi oh yanzu zaman da muke yanzu kai ka zo lafiya lau ka yi mai ka ka hau in shi ka yi gabas ka yi yamma komi darren ko to wani ko da kuma aljihunka Allah liba kila wata arba'in ce dai san za a samu ko wata jika ko amma dai komi gangan to ai yanzu a wannan zaman da muke kuma wani yana gadon likita fitsari ya ki zawwa ko kuma zuciya tana bugawa ko kuma an ce koda ta tsaya ko jijiyar baya an taba amma dai akwai ɗin shi da kwai sama da miliyan ɗari ko to inda yanzu a kirawo ka ne a je gurin shi a ce wannan da kwai yadda likita zai dabara wannan cutar a hudda a sa ma ya baka miliyan hamsin ya yara ko bai yara ba ya razai tun daga kudin akwai to amma dai ba halin cinsu sai dai an kaɗa mai ilmar ita ma a tallaba ana ɗan bashi yana sha ana jira kawai magada wa an suna so ma yake aje ayi rabo ko to amma dai kai sai Allah baka ne lahiya to da wannan Allah da yake yawan roko Allahumma inni as'aluka siha Allah ina yawan Allah ina roƙonka ka bani santi da zama to lahiya ta lau sai ka je likita ka zagaya zaka san darajar lahiya wani hutsari ne kawai zai iya wani an same wannan abu wannan oxygen ko numfashi bai yi da kyan da kyan wani sauran ka ɗaya gangara wani kaza wani kaza kuma da mile ka wani ayi maruf da shi wani ayi timizi da shi wani ayi france da shi kuma duk lahiyar ta kizawa amma dai kwanta take take da ni kai kuma dala shi kaka guda kana ta ne ka kai wannan da a ce ba ni in bada wallahi ya lazi sai ba ku wannan kuɗin duka in yi so a je kai a je ka ga likita yi a sa ma wannan abin ko kuma wani ya yi paralize ma a gida amma dai ga motoci ga gidaje ga kaza ga kaza ga kaza inda aje a baka wannan ya razi to dan wannan siha lafiya uwar jiki annabi yake roƙo kullum Allah ka bada lafiya wal ifata ifata shine alkaffu amma amma la yahidu kaffu amma la yahidu kamewa a bisa abinda ka tsaya a halakkinka duk wani haram ka barka kenan al-iffa shine kamewa zaka ji ayi Hausa wannan cewa ne kamar mini kenan duk bai wani albasha da sauran abubuwa da bai shine al-iffa wal amanata rikon amana Allah ka sanya in zama ni mai rikon amana ne wa husnul hulki da kuma halaye masu kyau wani da bi kadar kuma Allah ka sanya ni ni ina yarda da duk kadara da san ina duk abin da zai same ni in san Allah ne dora mu kenan ka ga nan doki husnul hulki na kyawawan halaye shi wannan kyawawan halaye da kike gani Allah ba ka kwamfata ma na kirki ka zamanto da kowa ka kare lafiya baka zama to ka kyari wannan ka yi faɗa da wannan ka ci mutuncin wannan ka zagi wannan baka bar ƴan uwa ba baka bar ƴan unguwa ba baka rubar menene ba wannan ba halin kirki ne ba mun yi hadisi na nan baya da wuce inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce fulana ana zaune gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce annabi ga wasu mata guda biyu ita wannan ta farko kokari gare ta azumin na nafila gaba daya ba ta bari azumin menene litinin alhamishi tabbata bari kullum azumi kuma sallar dare ba ana take tana yi in ta fara sallah ƙarfe bi sai ta awa bi tana sallah kullum da dare sallah wai ba ma farilla ba sunnoni ma duka yi take kuma mai kuɗi ce kuma ga ta da yawan sadaka ba da sadaka take ba da sadaka take ba da sadaka take ita wannan gata sai da aka ce lahinta ɗaya tana cutawa makwabtanta da 'yan unguwa da 'yan uwa bata da halin kwarai kowa kwallon zame take kowa ganta ga jarbabba amma dai ga ta da taimako ga kaza kaza ga ta da kaza annabi sai ce la hayra fiha ba ta da alheri in ta mutu haka ilwata ce duk taimako wanda take sai aka ce wa fulana amma dai ga wance ita bakinta kawai ta sumun ramadana bakinta azumi na nafila ba ta samu wadata irin azumi wanda sitta shawwal yau sitta shawwal da azumin litinin alhamishi litinin duk ba ta samu tana yi sadaka ma ba ta yi bil aswar hadisi yace da bushashen cikin take sadaka kamar da kamzo ma take sadaka dan ba ta da abin da sadaka amma dai mutum ne kirki ce ta saka wa wannan fuska wannan bai da lafiya ta je ta gaida shi ta tarbi wannan makota kowa yana mata Allah sa albarka ƴan uwa Allah mata Allah sa albarka sai annabi ce wannan ita ce ƴan aljanna ba wancan ba kenan shi kyawawan halaye ka ganka da kwamfatima na kirki kahiwa duk wani mai kwana yana sallama kahi wani duk wani mai azumi in dai na nafila ne kenan da in zama mutum biyu ne kamar wannan mata yawan ibada ba shi ne ba kenan me ake so usulul shi ibada ai da kwai farilla arkanul islam wannan ko to in na kare wannan kenan in zamanto mai husnul hukm mai kyaukyawan halaye ya yi mini da in zamanto ina kwana sallah azumin nafila amma dai daga an daga ni ba bi sayana kowa ce wannan jarfafa kenan ba san wannan ai mun yi anan hadisai da dama mun yi hadisin abi darda da ummu darda inda kwana yake sallah abu darda duk a cikin sallar sai rika cewa ya Allah matar shi kai ta je na addu'a nan yana cewa ya Allah kamar yadda ka kyautata mu ka yi ni da halitta mai kyau Allah ka tafka gyara mu halaye na kawai a dashi Allah gyara mu halaye na Allah gyara mu halaye na ka bani kenan halaye na kirki da sai ummu da ta ce yau kai mu gida ka kwana a sallah ka kawai abu da kake roƙo sai ce ai wanda Allah ya gyara mai halaye shi ai ya bashi gobe ne aljanna ake nema ta ba mi wannan ba ko mi ai hadisin shi ma na nabil mas'ud inda abin mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan ku yawan adda Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khulqi Allah kamar yadda ka gyara mun halayena ka gyara mun mi kamar yadda ka gyara ni kai ni mutum a tsaye kuma ka gyara mini halaye na tabi'una kuma gaggaruwa ya Aisha inda Adam sallallahu alaihi wasallam shi ma take cewa Allahumma anta hasanta khaliqi fa hassin khulqi wa harim wajhi ala nar Allah kamar yadda ka gyara halitta ta gani nan na zo a halitta daidai to Allah ka gyara mini halayena Allah ka haramta wuta ta shayi fuskata kuma ranar tashin kiyama in mun jira tashin kiyama an mutu an je hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda suke tsayawa kusan annabi sai masu kyawawan halaye annabi bai ce ba wanda tsaya kusan shi masu yawan kwana suna sallah ko kaza tsaya masu kyawun halaye hadisin jabir bin abdullahi kenan ranar tashin kiyama wanda tsaya kusan annabi masu kyawun halaye inda yake cewa inna min ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmul qiyama sai ce ahsanukum akhlaq waɗanda su kasance su ne makusanta gare ni inna wanda suka kasance su na hiso kuma su ne makusanta gare ni ranar tashin kyama masu halaye ɗabi'u na kirki su da su tsaya kusa da kuma ai da kuwa hadisi da shi ma mun yi shi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min shay'un asqalu fi mizan yawmil qiyama min husnul khuluq babu abu mai nauyi ranar tashin kiyama an an dora a mizani a galada da yawa tamkar halaye mai kyau tamkar mutum yana da halaye mai kyau don wannan aka ce yin ka zama to kana da halaye mai kyau yahi hajjun ba da hajjun wa umratun ba da umratun yahi sadaqatu tadawwi ne ka zama to kana halaye masu kyau yahi baitin ka sarke haji ta farilla ka rika komawa haji yahi ki duk ramadan sai ka je umara yahi duk wata sadaka da zaka yi in dai halayen ka ba su da kyau sai Allah ya yi kenan shi musulmi su ake zamanto yana da halaye masu kyau wanda ga daga an ɗaga ka ka yi tsada ai ko mutuwa aka yi zaman annabi sallallahu alaihi wasallama ai ana mutuwa daga an mutu sai ka ji ana cewa wance ce ta mutu kai wance mutum ne kirki ce ba ruwanta ta gaida wannan ta sakiwa wannan wannan bai da lafiya ta gaida ta gaida shi batta tsamure da kuwa batta kaza batta kaza batta kaza aka wani sai annabi ya ce wajabat al aljannati kuma wani ya mutu aka ce kai wa da sai a hankali kai Allah shi kare dai eh irin wanda kai fada da wannan ka ci mutuncin wannan ka zaki wannan kai kai kai ne annabi shi ma ce waje fat dan wuta kenan mu muke so mu gane a wannan hadisin addu'a ce mu roki Allah Allah ya ba mu halaye na kwarai mu zama to mutu muna da halayen kwarai kenan shine na Allah kuma Allah inni as'aluka ina roƙanka as-siha siha lafiya wal ifata kamewa wal amana rukun amana wa husnul hulku da halaye masu kyau wal rida bil qadar da kuma yarda da duk da san kadara da ta same ni ta alheri ko ta sharri ummai da al'amura Allah ne dora mu kenan sai mu tsaya daga nan ko lokaci yayi da fata abinda makaranta Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu ikon yin karatun da zawa karatun da gane karatun Allah biya bukatunmu duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka Allah kai mu satin gaba insha Allah